بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى babu nahai ko ko babu menene babu nahai an farqil bayn bayn al-mujtami' wal jam'i bayn al-muftariq babin da yazo an yi hani lokacin zakka ya kai dukiyar zakka ba su kai kudin zakka ba sai ka je ka har hada su saboda su baka nisabi ko sun kai nisabi saboda kar a karbi zakka sai ka rarraba su saboda ci nisabi bai cika ba شيني أكتشي أرهنكو قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن أثمان الثقفي عن أبي ليلى هو الكندي عن سويد بن غفلا قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يتي ميكر بن صدقان منظم الله يازومنا فأخذت بيده سنكام هننسا فقرأت في أهده sai na karanta cewa ga abinda manzon Allah ya faɗa mana fi ahadi fi huduri ko fi ahadi abinda manzon Allah ya faɗa mana Allah yujma'a baina mutafarriqin wa la yufraqu baina almujtami'in khashyata sadaqati kada kada a tattara waɗanda ba su kai zakka ba don su bada nisabi wanda suka bada nisabi kuma kar a rarraba su don su gaza a nisabi ya zama ba a bada zakka ba adalci kenan ko باب النهي عن أخذ الصدقة عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس أن هنا إنك جيزا كرب زكاه kada ka ɗebi manya-manyan garke ɗin iyayen garke ɗin duk garke ya kasu kashi uku ne akwai manya-manya akwai ƙanana akwai matsakaita to in ka je cikin tsakiyar za ka ɗauka kar ka ɗauki manya ka cutar da mai arziki kar ɗauki ƙanana marasa lafiya a cutar da masu zakka wanda za su karbi zakka قال أخبرنا أبو عاصم عن زكريا عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي, س... عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال منذ الله صلى الله عليه وسلم دعيك معاذ زوا يمن ماشي إياك وكرائم أموالهم منذ الله صلى الله عليه وسلم زي أيك أجياك ko zai aika aje a karɓar zakka ko duk wani abin hidima da za a yi ma musulunci waɗanda za a je a karɓo wajensu ana kiyaye haƙƙinsu wanda za a shi karɓon a kiyaye haƙƙin shi wanda za a kaiwa kuma a kiyaye haƙƙinsu manzo Allah baya son zalunci ko ɗaya bai yarda da iyaka wa kara'ima amwalihim ka kiyaye manya-manyan dukiyarsu tare da cewa in an dauka ina za a kawo za a kawo wajen manzon Allah ne za a kawo to shi manzo Allah ce a ba haka ake yi ba ba za a cuta la zarara wala zirara باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان باب ديزونا دبو بند باب زكاة أكنس قال أخبرنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة قال عبد الله بن دينار أخبرني قال سميت سليمان ابن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laisa ala farasil muslimi wala ala gulamihi sadaka dokin da mutum ke mallaka babu zakka akai motar da mutum ke mallaka yana hawa babu zakka akai amma in dawakin ko motocin ko menene na kasuwanci ne to akwai zakka cikin dukiya an fahimta gidan da kake zaune a ciki komin tsadan shi babu zakka akai motar da kake hawa ko dokin da kake hawa a bar hawaka babu zakka a kai to yaushe zakka ke shiga in ya zama na wa'annan abin ana kasuwanci da su ne to shi zakka ta shiga cikin dukiyar kasuwanci gulami yaron shi bayin da suke da shi in kana da bayi ai ba sai ka fitar musu ba dukiya ba ne ba kudin haya kudin haya babu ma la yajibu fihi sadaqatu min al-hububi wal-warqi wadh-dhahabi babin da yazo na abubuwan da babu zakka a cikin suna mana hatsi walwarki da kudi da zahab da zinariya zinariya da azurfa ba wai babu zakka a cikin su ba ma'ana akwai inda sai sun kai tukun a fitar da zakkar in ba su kai nisabi ba babu zakka a kai kenan abinda ake nufi kenan amma wa'ancan su kansu babu zakka a kansu ne قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة babu abin in dukiya ba ta kai wusuki biyar ba ba za a fitar da zakka ba a ciki mana abinci kenan wala fi ma duna hamsi a waƙin sadaka kudi kuma dukiya kuma wanda bai kai ukiya biyar ba babu zakka a ciki wala fi ma duna hamsi zaudin sadaka haka rakuma in ba su kai in ba su kai guda biyar ba babu zakka a ciki qala abu muhammadin alwusku 60 sa'an usuki sa'i 60 kenan wasa'u manawali wa nisfin في قول أهل الحجاز وأربعة أمنا أمنا في قول أهل العراق قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من حب ولا تمر ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة دب سكي نسابي با ainihin zatinsu akwai zakka a ciki amma sai sun kai nisabi suka cika shekara to ba su cika nisabi ba قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان عن سليمان بن داود الخولاني قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرهبيل ابن عبد أه؟ ابن عبد كلال والحارث ابن عبد كلال ونعيم نعيمكم ونعيم ابن عبد كلال أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم إن يكي أكيا بير ذاك بعد درهمي قدا بير فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم in yi yawa ya kai to kowane dirhami arba'in za ka ba da dirhami ɗaya ciki walai safi ma duna hamsi a waƙin sadaka shaikun babun fi ta'jilin zakati babin da ya zo na gaggauta ba da zakka ma'ana zakkan kafin lokacin ba da zakkan ya kai za ka iya bayarwa ko ko shari'a ba ta yadda ba malamai suka kari juna ilimi a cikin wannan matsalar wai suka ce eh za ka iya bayarwa in ka bayar lokacin ka yi kai shi kenan ba sai ka sake fitarwa ba wayansu suka ce a'a ba zai yi ba sai lokacin ka ya cika sannan za ka bayar ko za mu ga nassin da ya zo a ciki ko قال أخبرنا سيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم ابن أتيبة عن عن حجية وحجبة عن هجي بن علي عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل سيدنا عباس يتم منذ الله زين إبادة زكاة زكاة زكاة كافين لوكة تنتهي فرخص له في ذلك شيء منذ الله يمشي السوتي زي يبايروا قال أبو محمد آخذ به yace zan yi aiki da wannan wala ara fi ta'jil zakati ba'san yace ba na ganin laifi a cikin in an gaggautawa da zakka mutum أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل وين مشي هنا ايه ايه كو فرخص له في ذلك إلى معنى فرخص له في ذلك ايه مسمي sassauci to shi kadai sassauci yake aiki a kansa ko kowa ma zai iya yi eh wannan bukata ce aka yi sai manzon Allah ce ka karanta ka ba mu zakkarka ta shekara ɗaya ne ko shekara biyu saboda bukata ta tashi sai abba zai ba lokaci mai ma yankin ibn jamilin illa an kana fakiran fa agnahu Allah wa amma abbas amma abbas ai mu mun karbi zakkar shi tun bara ko bariya alaysa kadhalik wani ne zai ce ya manzon Allah kai rokan min Allah in samu kuɗi saboda ka san sharrin da ke cikin kuɗi in ba ka da ƙarfin imani talaka ne ita manzo Allah ka roƙa min Allah na kuɗi kuɗi nake so sai manzo Allah ce za ka iya eh za ka iya sai ce eh zai iya sai manzo Allah ya daga hannu Allah ka ba shi kuɗi sai me ya samu kudi ni shi ne kasuwanci za shi kaza shi ne kaza shi ne kaza dukiya ta taru baɗi sai manzo Allah kuje wajen kuje wajen kaza kuje wajen kaza a je a karbo zakka da aka zo manzon Allah ya ce ka ba da zakka ya yi abin bana ba a cewa komai bana ba harka ai ai ai ai ai ai ai yadda kuke yi eh an rufe boda kaya su yi tsada ai duk mai kuɗi abinda ke ajiye ɗin nan fa ya zama kuma ba na shi in ba wani zai shigo ba ba za a taba wannan shi ma ya zama mai ai a ji a ce ma manzon Allah babu hali ai kaza ai kaza ai kaza kaza shikenan to ana faɗa aka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce isu na shi ismu jamil ibnu jamil sai ce ma yanqim ibnu jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah a tawkidu zammi bima yushbihu al-madh tawkidu zammi bima yushbihu al-madh larabawa na da usulubinsu na magana za su karfafa yabo da abin da ke kama da zargi za su karfafa zargi da abin da ke kama da ma ya kaimu bin jamilin ba komai ya sa ya muna wannan intikami ba ihana zakka ba illa an kana jami'in faqiran fa agnahu sai dai talaka ne Allah ya wadatar da shi shi yasa ya muna wannan to da in bai in ba samu wadata ba a nemi zakka wajen shi fa amma khalidun innakum tazlimuna khalidan amma ku zo ku ce Khalid ibn al-Walid bai ba da zakka ba me yake da shi duk abin da yake da shi yasa aje yaki wa amma al-Abbas amma Abbas ai mun karbi zakkarsa ta shekara ɗaya ce ko shekara biyu to abin da ya faru kenan an fahimta ka ce manzo Allah ya ma addu'a ka samu kuɗi in aka ce ka kawo dukkan dukiya ma ba sai ka fara ba amma ha gani manzon Allah ya ce a ji a karbo ya ce a'a ba hali bana dai ba a cewa komai ai al'amarin sai dai ai ai ai ai ai to shi dan sai ka maka tawili guda dubu saboda kai kai baro sahabi ne fa zamanin manzon Allah kuma manzon Allah ne shi ya masa hanya ya samu kwangilan ko manzon Allah ne ya masa hanya a ya masa addu'a ai ya fi ya masa hanya ko ɗaya ne manzon Allah ne ya masa addu'a Allah ya bashi wannan dukiyar amma ya cire abin da zai bada zakkan kuma ya ce a'a ba zai iya ba to in ka tuna mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ce a yi masa addu'a ya samu kudi sai manzon Allah ce me za ka iya an fahimta in ba kuɗi kuma a ce mutum zai iya to ashe akwai akwai abubuwan da manzo Allah ya la'akari da su gashi kuma ya tabbata bai iya ba ko ya iya to shi yasa in limamin musulmai ko liman ko menene ya ga cewa ana bukatan kudi za a ce mawa ne ka ba da zakkanka ta bana ko da yake tsora wata uku ko wata shida kai za ka iya bayarwa saboda aji a kashe wannan bukatun talakawa yan gudun hijira masu kaza masu kaza masu kaza aji a kula da su saboda kansu ta gayyara an fahimta ba a son su ta gayyara saboda ana kare addinin musulunci yana kare mutuncin dan adam mutum yana da daraja a wajen Allah wala kad karramna bani adama mutum yana da daraja a wajen addinin musulunci an fahimta darajar mutum da alfarmansa da mutuncinsa za su iya su sa gwamnati ta sarayar da wani hakkinta don a kare mutunci misali yanzu abu ya kici ya kice newa gwamnatin tarayya ta ce ba a isa ba su kuma masu sun ce ba su isa ba kullum sai sun kama sun sace kullum sai ka an sace mutane babban masifa shine duk abin da yake faruwa a Najeriya sai ka ji kan maza ne amma wannan karo hammata ake kwashewa da mai ciki da yara da mai a kwashe su aje a zube su daji ana ruwa suna kunce a ciki duk mutumin duk musulmi ana kofar gida ne da yara da matasa mata suna cikin gida ne komai ya zo ya kare kofar gida ba zai shiga cikin gida ba ba haka bane ba yasa shi yasa majiya karfi a kofar gida to amma yanzu ina majiya karfi akwai babu majiya karfi a Najeriya yanzu sai AK47 kowa aka zo aka nuna mishi AK47 sai me shike ba shi da wani abin da zai yi a cikin gidansa ne a kofar gidansa ne a menene to gwamnati za ta iya sassautowa da abin da take ji na ji da kai a yi sulhu don kowa na ji da kai shi ba haka ba ne ba in aka ce za a yi sulhu wannan dukiyar da ake zuwa a ce an sauka yaki za a je a yake su za a je a yake wani dukiyar duk tafiya suke a banza a wuri in an yi sulhu kuma fa ya kamata a yi a to mana federal government mana an rena da karfin federal government kenan to ta ce ba a isa ba za ta iya karewa za ta iya hanawa ce kuma a ce ba za ta iya ba za a yi sulhu eh wannan fatahu najeriya ne fatahu katsina ne da fatahu zamfara Allah ya sauwa a nan fa muke zaune muna karatu aka ce boko haram an ari bakin federal government ana ba ku hakuri federal government an ari bakin 'yan boko haram ana ba ku hakuri an kokari a samu a sasanta wannan matsalan tun ba ta yi karfi ba nan muka akwai kasai da aka muka a lokacin federal government tana ji da kanta ta isa ko ko tana da maslaha cikin ci gaban fitinar ba haka bane ba muka ce mutum ɗaya a kashe boko haramu ko guda nawa ne sa a kashe soja ɗaya ko ɗan sanda ɗaya ya fita da hankali firgici kenan saboda ɗan sanda mai aikinsa kare mutane soja mai aikinsa shi kansa ya kasa kare kansa akwai barazana cikin rayuwa da ya kai wannan da wancan lokacin sun sassautu wallahi da an matsalar duk an gama da ita duk da an don man kan idon kowa ake kallon abin da ya fara wannan matsalar me ya fara wannan matsalar kama mutane aka yi aka je a ajiye su a harbe bindiga kana kallo mana hanji cikin shi fito kuma wani da ya je ya harbe shi ma hular kansa ya ɗauka ya tafi cikin masu har harbe su ba haka bane ba ba a gani ba to wa'annan matsaloli duka da tintini an gyara su to yanzu wa isa ya je shiga ce zai gyara wannan matsala matsala ta zama fitina waye zai yadda shi ba zai iya ba ba wanda zai yadda to sai a yi ta kashe-kashe ana kashe mutane ana wulakantar da mutane kuma ana tozartar da dukiyar kasa bukata ba ta biya ba to me amfanin wannan me amfanin wannan babu ma ya jibu fi malin siwar zakka babin da ya zo na bayanin banda zakka akwai kuma abin da yake wajaba a cikin dukiyar musulmi ko قال أخبرنا محمد بن طفيل قال حدثنا شريك عن أبي حمزة شريك أم شريك شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في أموالكم حقا سوى الزكاة إن بالتوكيد للي تبس داهر بابكو شكا akwai haƙƙi na dukiya a cikin dukiyarku ban da zakka to wanne ne wannan haƙƙi eh mai وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وين كنا ولينا حقين سو hausa fa kake ai taimakawa kaji a kace a taimaka mishi eh in kace taimako haki ne shi ma imamu suyuti da yaje wa ati dal qurwa haqqahu yace ubbira bil haqq li raf'il minna wayanda duk aka ce haƙƙa to an ce ka bashi haƙƙinsa ne saboda wannan abin da zaka bashi haƙƙinsa ne ba za ka yi masa kore ba in ka ba mutum kyauta taimako sadaka mai za ka yi mishi kore amma haƙƙinsa ne da ko ya yi maka ko ya haka ma rijiya ne ko ya ba gini ka bashi haƙƙinsa to gorin mai kuma za ka yi mishi ba ba ka da hanyar kai masa gori yasa shi sayu ke ce ubbira bil haqq li raf'il minna ciwa to ai ba zai ba matarsa zakari shi ya ce kafakakin asir wanda aka kama su ba a ce do ba a ce aje a bada kudi a karbo su ba wa it'amut ta'am wa saqiy zam'an mutum yana jin kishin ruwa kana da ruwa a je sai kaga dama ko ko dole ne dole ne wa adamu man'il ma'i wal milh sa'annan kana da ruwa da gishiri mutum yana bukata aka ce dole ne ka bashi ko wannan wa inqazi mutum ne ga matsaloli ne mutum ne mai mutunci aka je aka kama shi za a wulakanta shi zai halaka dole ne ka ba da dukiya ka su ka fadike wa nahu zalika qala aqbal abdul haq fa hadhihi huququn qama al ijma'u ala wujubiha wa ijbar al aghniya alaiha shi eh eh kana dai zalasta ayyam in ba ko cikin kwana uku din nan dole ne a bashi shine itsamu ta'am amma abin da ya sama da kwana uku kuma ba dole bane ko babun fi man yatasaddaqu ala ghaniyyin babin da yazo na mutum ya cire sadakar shi zakka ko sadaka ya je ya bayar aka ce a ba talakawa sai ka je wajen masallaci ka je wajen limamin masallaci ka ajiye ko ka je wajen kungiya ko ka ajiye da za a zo za a bayar sai aka ba mawadaci ko aka ba ɗanka to ya za a yi wannan zakkan ta yi قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية الجرمي أن معنى بن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي نيدا ما يفينا وجدي دكاكانا وختم علي فأنكحني منذ الله ينمى من أوركم يا أورا من دمك وخاصمت إليه sai kuma na je na kai kara a wajen shi na kai karan ubana a wajen shi kana bi yazid akhraja da nanira ya tasaddaku biha yace ya manzo Allah mahaifina ya cire kudi ya je zai bada sadaka fa wada'aha inda rajulin fil masjidi da yaje masallaci sai ya aje dukiyan wajen wani mutum faji'tu fa akhadtuha sai na zo sai na ɗauki sadakar fa'ataituhu biha sai na zo da shi na zo gida da wannan sadakar kuɗin faƙala wallahi ma iyaka a rattu biya a'a ba kai na baba ba kai na baba fahasamtu ya ce a ni na ɗaukar ni na samu ce ba kai nake nufi ba to sai suka yi musu sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fahasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laka ma nawaita ya yazi kai mai ba da sadaka da zakka da mai niyyar da kai ta cika wa laka ya ma'anu ma akhadha kai kuma da ka karba kai ma ka je harabon ka ne wata ranar aka je wani je dauki zakka zai je bayar kudi sai je ba mawadaci bai sani ba bai san mawadaci ba ne sai aka waye gari tusuddika ala ganiyin tusuddika ala ganiyin tusuddika ala ganiyin yace to wannan kuma dai to sai je sake dauka wani kuma da yaje sai bawa karuwa aka waye gari ana tusuddika ala na uku kuma sai je bawa barawo tusuddika ala yace to ya zan za ba yar wannan ya to ya za a yi to sai aka ce wannan dukiyar da aka ba karuwa ta sa mai yiwa ta sa ta daina karuwanci da aka ba mai kuɗi mai kuɗi zai san cewa ashe haka ake yi da kuɗi shi ma zai fara ba da zakka barawo kuma zai sa ya daina sata dukiya ta yi amfani ko ba ta amfani babu man tahillu lahu as-sadaqa waye ya cancanci ya karbi sadaka ko zakka قال أخبرنا محمد بن يوسف وأبو نعيم عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تحل الصدقة لغني صدقة باتا حلتا ما موداتي إن يكرم باتا حلتا با wala lizi mirratin sawi kuma mai ƙarfi lafiyayye wanda zai iya zuwa ya yi dako ko ya yi menene da menene shi ma haramun ne ya karbi sadaka ya karba ya ci haramun kala abu muhammadin ya ne kawiyyi mai ƙarfi lafiyayye wanda zai iya yin dako zai iya yin aikatau zai iya kaza kaza kaza ya je ya nema daga Allah wani bakin titi da suke tsayawa eh to su sun ce ma suna bambanta tsakanin halal da haram ne sata ma suna yi to wanda ya sata kuma ka ce ya karbi abin da bai halatta ba eh mawadaci haramun ne ya karbi sadaka lafiyayye mai karfi wanda zai iya yin dako zai iya yin alkatau zai iya yin kaza kaza kaza shi ma haramun ne ya karba in sun karba sun ci haramun قال الخطابي رحمه الله تعالى قد اختلف الناس في جواز أخذ الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب قال ما يسوك أرجونا إلمي cewa mai lafiya mai karfi wanda zai iya yin aiki zai iya karbi zakka fa qala shafi'i sai imamu shafi'i yace la tahillu lahu as-sadaqa ba ta halatta ma'ana in ya karba ya ci haramun kenan wa kadhalika qala إسحاق بن راهويا وأبو عبيد وقال أصحاب الرأي يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك مئتي درهم فصائدا إمام أبو حنيفة يقول إن دي بايا ملكا درهم ريبيو تو تلك نزي يكربان صدقة أم فهمت؟ قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي من سأل عن ظهر غنى wanda ke da wadata kuma ya je ya bara ko ya roko ja a yau malkiyamata fi wajihi zai zo ranar tashin alkiyama a fuskarsa hamushun أو كدوه أو خدوش زي زو ranar tashi alkiyama fuskarsa da miki mara ta tasiri mana zai zo da mele abin nan fuskarsa qila ya rasulullahi wa mal ghina sai ka ce ya manzo Allah to menene wadata menene in mutum ya mallaka za a sa shi cikin mawadata ba zai ci zakka ba qala 50 dirhaman aw qimatuha min adh-dhahabi dirhami 50 ko kimarsa cikin zinariya amana la'akari fa da lokaci lokacin da dirhami hamsin din zai yanzu ai mazin shiga lissafi قال أخبرنا أبو عاصم ومحمد بن يوسف عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه باب ورباب الصدقة لا تحل للنبي ولا لأهل بيته صلى الله عليه وسلم با يد زائي كي شوغبنش سيكا تشير رنك أكان أبنك كركشن شوغبنش ندوكيا هكا منظوم الله يي haka sai na bakar yayi haka sai na umar yayi haka sai na usman yayi haka sai na ali yayi umar ibn abdulaziz duk amma kana musu shugabanci abinda zaka raba musu kai kafi su bukata son shi ba wai bukata don ba ba bukaci kana so ne kai ma ka kara yawa to yaushe za yi adalci za yi adalci to shi sa ba wanda arzikin shi zai dukiyarsa za ta yi shi kowa yana cikin tashin hankali ne zai shekara biyar shida bakwai takwas yana ya sake komawa ya sake komawa amma ran da ya sauka kan kujeran ka a shekara ɗaya ya fara zamowa abin tausayi duk abin da ya tara saboda me saboda ana shirya rashin gaskiya ne kasar da ake kuka ana ce ne na ce a shiga a fita a zauna a tashi a yi mitin a fada a yi gaskiya a yi karya a kan a ba talaka mafi karancin albashi dubu talatin yake yiwuwa a wannan kasan waya suke karban miliyan talatin dubu talatin har yanzu an kasa samun an kasa mana amincewa da wannan yayi wasu ce zai yi wasu ba ya yi wa a wannan kasar akwai waɗanda ke karban albashin miliyan talatin kuma abu ɗaya kenan cikin abin da suke samu a cikin wata kowane wata miliyan talatin kuma wai ana son a zauna lafiya da wahala ka ɗauko zai yi wahala ko to Allah ya kawo mana ƙarshen tashin hankali ya ba mu zama lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke magana fa sadaka haramun ce a ba manzon Allah da iyalansa sai shi za duk dukiyar da ka kai wa manzon Allah sadaka ya shiga gidan shi duk fitowa zai yi ba abin da zai saura gidan manzon Allah wata rana ana sallar asar manzon Allah na sallamewa sai tashi shiga gida ashe yana cikin sallah ya tuna a cikin kayan da aka akwai zinari da aka kawo sai maza maza ya je dauka ya je bayar kan ma ya kwana gidan shi manzon Allah baya su a ce sadaka sadaka ba ta kwana gidansu tunan ne zaka iya fadar gaskiya zaka iya yin gaskiya zaka iya abin da ya dace abin da ya kamata an fahimta ka tsawata ma matarka ka tsawata ma ɗanka in yaro zai kai mu ba ku san mu ba masu haramun ba ba ku san mu ba masu ayi abin da bai dace ba ba ku san za ku bata sunan gidan nan bane ba ba ku san ba ku san ba ku san bane ba amma duk inda mutum zai mallaki kuɗi in ya kawo shine shugaba shine abin wanda ake tattale shi shine wanda ke da abin shine zai fada aji shine shine shine shine to kowa kuma ya tashi ya bazama yana neman kuɗi halalin ne ko haramun a'a a samu kuɗin kuɗin ake so babu zancen halal ko haram a samu kuɗin to she aka samu kuɗin aka tara kuɗin kuma aka kasa jin daɗin rayuwa to me amfanin tara kuɗin kenan hmm? wala li ahli baitihi قال أخبرنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال إتي ناجي أبو هريرة الله كرم سيدايتي أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه الحسن ابن علي أن سيدنا علي كما تنا نفاتمة سيدنا علي ينادى أقوم شاب أيكو شاب يكون وأن الحسن شيء أين أتكنسو sayyidina ali yana da ɗa sunan shi abubakar yana da ɗa sunan shi umar yana da ɗa sunan shi usman sayyidina ali to me yasa sayyidina al-husaini ya samu wannan ɗaukaka to da aka je yaki lokacin yazdajran shine karshen mulkin farisawa majusawa wane da menene zamanin sayyidina umar akai da aka da aka tura mulkin cikin riban yakin da aka kai wajen Umar akwai wata mace sunanta na manta yarsa ce shi sayyidina Umar ya dauke ta ya ba sayyidina Al-Husayn ya auren masa to ciki shine aka samu waɗannan zuri'an da ake girmamawa saboda me saboda sayyidina Husaini yana da alaka ta jini da yar Yazdajrat karshen masu mulkin majusawa farisawa sai na umar zamanin shi ne aka gama da mulkin faris da rum shi sa ba sa kaunan shi ko da wasa kawai mai zai musu bai musu bai daidai ba faman da suke su dawo da wannan mulki wancan mulkin da har abada ba zai sake dawo ba insha Allah yasa kowane ne kai wallahi ba sa son ka duk waɗannan da suke bata lokacin su wallahi ba ba son ka suke yi ba sai ka zamo su kuma ba yadda za a yi ka zama wasu haka ni ko yasa ana bata lokaci ne wanda ya san matsalar yana san wayannan duk bata lokaci suke wani irin mutane wani irin wata irin aqida ce wata irin mutane yanzu yahuda duk abin da suke kai ka isa ka zama ba yahudi kamar su yahudu falasha yahudawa ne na ethiopia ba abin da ba su yi mana isra'ila sun yarda da su ba su isa ba baka isa ba ka zamo ba yahudi sai dai ka zamo ah, menene da menene baka isa ba ka samu daraja kenan ka zama wannan baka isa ka zama farisi ba farisi ba sai sai dai ka je a yi ta tashin hankali ana ta da hankalin mutane su kuma abinda suke yake zuciyarsu yana zuciyarsu abinda yasa suke girmama abinda yasa suke jinjira ma Husaini kenan fa ya auri yar Yazdajran karshen mulkin farisawa dama duniyan nan duk hannu mutane biyu suke faris da rum farisawa da rumawa rumawa su ne kasan turai duk baki daya an fahimta alif lamin gulibatin ruma fi adnal ardi yaki aka yi tsakanin wadawa farisawa da rumawa a lokacin duniya ba wanda isa ya daga hannun sai su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo kafin sayyidina Abubakar sayyidina Umar an gama da mulkin su ka ko ina musulunci ya shiga ko ina musulunci ya shiga ya kafa daula ya kafa komai da komai addinin musulunci ya yaɗu to wannan yana kunan su farisawa dan mai mulkin su ya wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidina hasan ya dauki dabinin sadaka ya sa baki sai manzon Allah fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kah kah ko kashin kah kah sannan sai ce alqiha ka cire ka zubar amma ta'arifu amma sha'urta anna la nakulu sadaka kai baka san mu ba ma cin sadaka ba kana alhassan dan fatima jikan manzon Allah kana cin sadaka ai a kwanan yin waya fi a ci wannan sadaka alhassan kenan ko ba jikan manzon Allah bane ba ba dan fatima bane ba me yasa shi ba shi da wannan daraja shine matsala ce maradun ne fi qulubi amma sha'urta an na lana kulun sadaka ba ka san mu ba macin sadaka ba ka je ka ɗauka ka sa bakinka ka zanta mutane kai ka fi ƙarfi sadaka ai قال أخبرنا الأسد ابن عامر قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الحسن بن علي حسن شيما دان علي ne to me laifin sa فاخذ تمره من تمر الصدقه فانتزعها منه sai dauki da biyu na sadaka sai kwace a hannunsa wa qala ama alimta annahu la tahillu lana sadaka baka san cewa mu sadaka bata halatta gare mu ba babu tashdidi ala man yas'alu wa huwa ghaniyun babin da yazo na tsanantawa akan wanda yake yana da wadata kuma yazo yana roko yana bara an tsananta an haramta an hana قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا بي في في المسألة manzo Allah ce kada ku nace ku ta tambaya ta sadaka ko je ku ta tambaya ta in ba ku in ba ku fa wallahi na rantse da Allah la yas'aluni ahadun shay'an fa u'tiyahu wa ana karihun fa yubarakallahu lahu fihi ce wallahi duk wanda ya nace ya tambaya ya roka na bashi a cikin ba son zuciyata ba wallahi Allah ba zai sa masa albarka a cikin abin da ya karba ba duk wanda yake tara abin da ba haƙƙinsa bane wallahi babu albarka a ciki ko bin yawanci kuma kowa ya sani cewa albarka ake so ko yawa albarka ake so ko yawa me bambanci tsakanin albarka da yawa wani ɗan kasuwa ne a tajiri sai ya ɗauki ɗansa ya ce je ka kasa amerika ka koyi kasuwanci ka zo uban na cikin supermarket ana ciniki ana sayarwa ɗaya je amerika ya zama bature ya koyi kasuwanci ya zo yana zaune da safe abba na zaune wannan ya zo kwallo ba mu karya ba wannan an yamin haihuwa ya ɗauki kudi ya ba shi ya ce a abu ai ba haka ake business ba kana daukan kudin kana ba su ai kudin zai kare ne saboda an koya masa business da kwakwalwa ba business a zuciya ai dukiyar zai kare ne ya wannan ya zo ka bashi wannan ya zo ka bashi haka ake business ya manta da waye ke magana waye tura shi sai ce to zauna tsaya in nuna maka abinda ba su karantar da kai ba abinda ba ka sani ba waɗannan da kake gani suna zuwa ina ba su albarkacin su ne Allah ya tsare dukiyar nan har kuka tashi kuka tarar wa'ancan ba su koya maka wannan ba amma bari ma misali da ka fahimta da kanka ya ce karya nawa take haihuwa ce tara goma sha ɗaya bakwai biyar ya ce ana cin kare ya ce a'a ya ce ka taba ganin garken kare guda dubu biyu ga wannan bafilatin yana koras ya ce a'a ya ce tusani ya ma da tinkiya da mai ya ce ɗaya biyu da kyar kuma kullum ambacewa nawa ake yankawa ya ce bila adadin amma kuma duk da shi sai ga gafila ne ya koro shanu dubu wannan ya koro ɗari wannan ya kungade shi ce to me ya sa haka yanzu yake tambaya uban shi san me ya sa haka ya ce to albarka kenan wa'ancan ba su da albarka wannan suke da albarka wancan rabu da su kawai duk abin da bature zai koya ma kwakwalwa ce wayo ne da dabara babu tsafta a ciki shi yasa kowa ya ce zai koye su wallahi tallahi wahala yake yana barna zai yi fiye da gyara an fahimta suna da abubuwa masu waɗanda suke yi masu kyau amma da aka ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq duk bature yana yin abu ne don ya samu lada ranar lafira yana yi ne don a kafa mishi tarihi a yi mishi mutum mutuni wani shi kirkiro kaza wani shi kirkiro kaza magana ta kare abin da yake so ke ba shi da imanin da zai ce bara na yi saboda Allah Allah ya bani lada babu zancin lada a wajensu an fahimta shi sa duk abin da zaka koye su ka kiyaye imaninka to kai kafi su cin moriyar abin da suka koya maka din saboda shi abin da yake gani kenan duniya ba su da ba shi da wata manufa sai duniya kai kuma kana duniya kuma hankali ka da lahira an fahimta to halin bature kenan zai zai koya muku an yi boko an yi menene da menene gashi komai ya ki tafiya komai ya ki tafiya sun yi boko sun yi turanci sun iyakacin shi kenan duk wanda ka gane shi are ka gan shi arewa din nan addinin musulunci a mama ya sha ya sha ne a mama ba wanda ya san farkon kakan shi da ya shiga addinin musulunci amma kamata ya suji tsoron Allah tun da ka tashi firamare kai sakandare jami'a ka je kana wannan abubuwa duka ka taba zuwa wurin malam ka karanta lahallari da ashmawi da izziya da qurtubi ka karanta risala duk ba za ka iya yi wannan ba girman kai ya hana ka amma a kyale su sune za su yi lakca za su yi menene akan addinin musulunci don Allah ban da barna bai za su yi gyarawa ba abinda ta kai a mama kana addinin musulunci kowa haka yake to amma ka je ka koyi addinin musulunci ka je ka cire girman kai ka kwame takalmi ka ka zauna zaman tahiya ka karanta kurtubi ka karanta kawaidi ka karanta lahallari ishmawi izziya ka karanta risala dabba wanda kai sai dai ku je kuna jin lakcoci kuna jin shi kenan ku je ku ɗauki littafin da aka tarjama aka tar sannan sai ku je ai za mu yi aina lakca wai su za su kara addinin musulunci da me za ka kara addinin musulunci sai da ka bata addinin musulunci wannan mas'alar sheci ne ta sa musu suma kwakwalwarsu suke aiki da shi ba zuciyarsu ba in ba haka ba me amfaninka a ce ka yi karantar shekara ta kai ka kada mutane da gangan duk malamin da ke son ɗalibai su ci jarraba wallahi za su ci jarraba ka tsaya ka karantar da su ba za ka shiga aji kana nuna musu kai ka iya ba ne iyawan ake son ka cire ka saka musu ya yi tasiri kenan amma a je ana ta yi ana ji da kai ana girman kai ana menene da menene saboda da kwakwalwa aka- aka nuna mashi shi ma da kwakwalwa yake aiki bai shiga cikin zuciyarsa ba in ba haka ba za ya tausaya wannan fa ya zo yana karatu zai gama ya samu aiki ya je duba iyayensa don me zan kada shi ya maimaita shekara ko a kore shi wannan yar fa kaza wannan duk wannan ba cikin lissafin su sai dai bar a wahal da su bar a kada su bar a yi musu cin zarafi bar a yi musu sai kaga wannan ya yi karatu ya yi digirin ya yi masters ya yi phd ya zama professor ya wallahi tallahi suka yi rataya shi da masu da duk ɗaya suke zaka kana ganin shi abin tausayi ya zama abin tausayi kama almajiri saboda mai ba albarka a cikin rayuwarsa ba albarka a cikin abin da ya yi kisa duk abin da ya samu a- yake karba wallahi ba halal yake karba yake ci ba ba yadda za a yi ka ci halal sai ka yi aikinka yadda ya wajaba a kanka yadda ya waje ba a kanka ba yadda makaranta ta faɗa maka ba a kana da ka'ida kana da kana da sako kai musulmi ne kana yi ga abin da aka ce kai kaga ai wannan zai cutar da mutane ga abin da ke daidai shi kai musu daidai din ka tsaya kai karatu ka zo ka karantar da su kuma ka sa musu jarrabawa ba sai ka wahal da su ba shikenan ka yi risala ko kwandala ake biyan ka albashi ba ruwanka da a yi zanga-zanga shi an kara albashi kullum an yi zanga-zanga za a yi yajin aiki a kara albashi har yanzu albashi bai isa ba ko albashi ya isa kasa ta yi abin da take yi za a yi kaza za a yi har gobe kasa cin bashi bashi ake karbowa to me ya amfani me yasa dole sai an karbo bashi wai ba kuɗi to ina kuɗin ina dukiyar kasa ina arzikin kasa ina ina ina ina in bashi za mu ci to me gwaninta me gwaninta a ciki kai ba za ka yi karɓar mulki da kai cin bashi ba ana son a fito da yadda za a yi kasa ta zama tana tsaye akan kafafunta to amma duk abubuwan da ake yi din to Allah ya kiyaye Allah ya kare muna imanin mu قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد أما عدانا ابن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي من سأل الناس مسألة وهو عنها غني duk wanda ya yi roƙo ko ya yi bara alhalin kuwa ya wadatu daga wannan abin kanat shay'an fi wajhihi zai zo ranar lahira hadushun qaduhun wajhu ana ganin fuskar shi an san wannan kaza kaza kaza Hmm. babun fil isti'fafi anil mas'alati babin da yazo na bayanin mutum ya kame kansa ya yi iffa kada ya roƙo kada ya bara bara ba abin alfari ba ne a cikin musulunci musulunci baya son bara قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم wayansu mutane cikin lansara suka tambayi roki manzo Allah sai ba su sun masa'aluhu fa'atahum suka sake roƙo suka tambayi manzo Allah sai ba su hatta idza nafada ma indahu qala sai da duk abin da ke hannun manzo Allah ya kare sai ce ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum yace duk abin da nake da shi a daga alkhairi ba zan boye shi ba fitowa nake da bayar wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wanda ya nemi kamewa Allah zai taimaka mishi zama kamamme wa man yastaghni yughnihi Allah wanda ya nemi wadata daga Allah Allah zai wadatar da shi wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah wanda ke faman neman yi hakuri Allah zai taimake mishi shi zama mai hakuri wa ma utiya ahadun ata'an huwa khairun wa awsa'u min as-sabri وما أعطي أحد وما أعطي أحد عطاء باب وان أبن دا أكتب بيما وني da ya fi hakuri ma'ana in Allah baka hakuri ya baka baiwa mai girma mai albarka mai yawa ko saura minti na biyu اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم